العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a ta hutu ga watan Jimadal Ula hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da ashirin da arba'in da shida a kalandar nasara kuma kamar sha biyar ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda aka saba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken albuyuru wa ma yushra'u wa yumna'u minha hada-hadar saye da sayarwa abinda aka shar'anta ko aka halatta da kuma abinda aka hana a cikin irin waɗannan nau'uka wannan kuma zai zama shi ne darasi na ashirin da hudu muna cikin alkismul khamisu kaso ko bangare na biyar inda yake tattaunawa akan albuyu'ul muharrama li ghairiha nau'ukan kasuwancin da aka haramta saboda wani bayanan da suka gabata akwai kayan da aka haramta a siyar da za ha saboda su a karan kansu ba cancanci a da su ba kamar najasa kamar kare kamar giya kamar mushe da makamantansu to sannan akwai ababe da aka haramta ta'amuli na saye ko sayar da su saboda zarar da khida da ke ciki akwai wani abu na cutarwa a hanya ko a cikin ta'amulin kulla cinikin ko kasuwancin kamar ciniki irin na nagash wanda mutum zai kara wa kaya kuɗi ba da niyyar ya saya ba ko kuma yin tayi a kan tayin wani ko kuma mutum ya fita bayan gari ya taro yan kasuwa masu shigo da kaya don ya sayi da arha kuma daga nan ya sarrafa farashi a kasuwa da sauran a ƙarƙashin wannan kaso na siyar inda yake magana a kan albuyul muharrama da gairi ha za mu tashi nau'i na uku na nau'i na farko yake albaiwa inda a zahir juma'a a sani an hana saye da sayarwa lokacin da ake kiran sallah da biyu sannan na biyu albai'u fil masjidi saye da sayarwa a masallaci ko kuma yin cibiya a masallaci na uku shi ne za mu tashi a kai ya ba ki take yake cewa asalin na uku bai mutila fil fitina sayar da makani lokacin fitina wannan alamari ne am kaga sayar da makani na ɗaya na ce menene makani makani duk abin da yake zama makanin ko da masu sayarwar ba sa ganin shi a makani mai sayar da tanduna mai sayar da goro mai sayar da gariyo mai sayar da wukake mai sayar da kwari da baka mai sayar da gwaba mai sayar da duwatsu mai sayar da duk waɗannan ababen da cikin makamai na gargajiya ma kenan to na kuma na zamani masu tarin yawa idan akwai fitina tsakanin wata al'umma da wata kuma suna mutautaka da juna ko kuma suna ma takula da juna to haramun sai wani ya zo ya buɗe shagon sayar da makani in dan can ya zo ya saya dan nan yake so ya kai in dan nan ya saya dan can yake so ya kai kaga wannan shine ginshiki na rayar da al'umma da santa da zaman lafiya a tsari na addinin musulunci wannan an hana qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce a cikin suratul ma'ida wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa wa ta'awanu ta'awana fi'li ne na mufa'ala kenan sashi zai zo su haɗu da sashi shi ku yi taimakekeniya sashin ku ya taimaki sashi 'ala al-birri wat taqwa da ayyukan da'a albirru husnul khuluqi ko laysa albirra ko laysa albirru an tuwaddu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin albirra man amana billah aka jero jerin gida uwa goma sha duk wani aiki na da'a to ana so ku taimake keniya a tsakanin wattaqwa kuma ku yi taimakekeniya ga wanzar da abin da yake a cikin da akwai tsoron Allah amma sai ya ce wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan kada ku yi taimakekeniya a tsakanin ala al-ithmi ga aikin safu wal udwan da ke tare iyaka nan kamar sai al-ithm sai zama aikin sabo da bawa saiwa zai yi wa mahalicci Udwan kuma aikin da tasirin shi zai tsallake ya je ya cutar da wani. Yanzu sayar da makami da abokin fada udwan ne, kuma isiyan ne kuma ismu ne. Taka baya halarta a sayar da makami a irin wannan yanayin. Yasa idan kana sayar da makamin ma, za ka iya yiwuwa wani ya zo ka sayar mashi wani ya zo ka sayar mashi wanda kuma yanayi zai nuna maka haka wannan tancan ne kuma suna faɗa da tancan ko an ji kalaman da yake faɗe kalamai ne na ta da fitina da kisa da illatawa ko raunatawa a ce ba za a sayar mashi ba musulunci shi ya yi waɗannan tanade-tanaden abin da ya rage kawai a duk cewa su ne abin da za a yi da su a zauna lafiya amma da wata wata zai zuwa ce akwai yanci ka saya a siyar maka ya ce eh akwai wannan yanci mutum ya fara baya ce da yake wa halallahu bai'a wa harrama riba iya yanci an bayar to amma ka san koma a ina aka yi doka mafi yawan dokoki ba laifi ba ne in suka zo da abin da ake ce masu exception ko dokokin mu na kasa da akwai ya ce dokar kasa idan mai ba da hannu ya ba da hannu kowa ya tsaya amma ban da gona kuma gona ba sa tsayawa kuma dokan na nan amma su ba sa tsayawa su ba sa tsayawa da an ji sun taho ma har wanda bai kamata dama a fasa karo ne shi ya zo ya wuce kaga kenan in dokar doka ce an samu to gaskiya to shi ma da yake ya halatta kasuwanci ke kuma ya sa kulu saboda a rage ko a rayar da mutane a cikin bin doka kuma akwai raya mutane wannan aya da ya kawo tana cikin aya ta biyu a cikin suratu al-ma'ida sura ta biyar yace da wa an imran ibn husayn daga imran dan husayn ya rasu hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara 52 daya daga cikin fitattun sahabbai أن الرسول يجب أن يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لله من زم الله صلى الله عليه وسلم نهى يا يهني عن بيع السلاح في الفتنة game da sayar da makami lokacin fitina yanzu kamar kasashen da suke kera makamai a ka'idar addini duk ƙasar da take yaƙi da wata ko wata ƙasa ke yaƙar da ko akwai sautoni ko burbushin yaki za a siya layi ya kare ta masa da makamai ba ba za a siyar ma wadda kake gaba da ita ba lantana ta ji tsoron za a kawo mata hari ita ba za a siyar mata ba lantana kada makaman su zuga ta haka yaki wata amma da waɗannan kasashen ba abin da ya dame su su za su zo kasar su ma su haddasa fitina sai su ba ku shawara ku sai makamai su siyar maka su siyar ma wanda kuke yaki sun san ƙarfin naka sun san ƙarfin na wancan kaga suna su ba musulunci ba ne tsantsar neman duniya ce amma a musulunce an hana قال الإمام ابن القيم الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى wannan sunan mun sha magana kai za ka yi cewa ibn qayyim al-jawziyya ibn qayyim al-jawziyya ko kuma ka ce ibn al-qayyim sai ka ce al-jawzi ibnu qayyim da jawziya in kana so ka ce jawziya to qayyim sai ka cire ne alif da lam in kuma kana so ka sa alif da lam a cikin al-qayyim to sai dai ka ce al-jawzi ba da jawziya ba ya rasu hijira na da shekara ɗari bakwai da hamsin da ɗaya sanannen abu ne wannan yake faɗe a cikin bakan janar littafin shi mai taken ilamu da muwaffi'in har rasu da alayhi malamai na ta wannan littafin ya kamata duk wanda ke da wani farfashi na amsa fatawa ko wani abu na jagoranci lallai ya karanta littafin nan an yi taƙiƙi shi taƙiƙi mai kyau cikin mujallalai takwas kawai yau da za a karanta biyu in ba ɗan wata bai sa talan ba ke mujallalai takwas ka gama sa a sati takwas ka zo ka karɓi miliyan takwas kana takwas za ka kira shi da ke na gama to dai da gaske za ka yi kama dai akwai fa'ida littafi ne mai kyau nan ya ce a cikin mujalladi na hudu yana ishara zuwa ga bugu na hudu kenan amma na bugu mai mujalladi hudu ba bugu mai mujalladi takwas ba shafi na dari da hamsin da takwas ibn mukayyim da yake ya ce wa larai ba babu kokonto anna hada lalle wannan ka'ida da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa ta hana sayar da makami lokacin fitina saddin bi zari'atul i'anati 'ala al-ma'siyah toshewa ce, kangewa ce da duk wata hanyar taimako ga aikin sabo. Wa minal ma'aduni yana daga sanannen abu ga kowa, anna hadal bai'a irin wannan cinikin ya tazammanu i'anata alal ismi wal udwan yana kuntar taimako ga aikin sabo da ke iyaka yana kunshe da saba wa Allah yana kunshe da keta alfarma da lafiya da rayukan mutane. Wa fi ma'ana haza, a cikin ma'anar wannan kullu bayi duk wani ciri, au ijarati ko duk wata haya, au mu'awabati ko duk wata musaya, du'inu ala ma'siyatin da da za ta taimaka da saban Allah. Ka bai istilahi da kuffar kamar sayar da makami da kafirai wani bugati da ‘yan tawaye ko makarnata wa kusba'in tarihi da masu yanke hanya ‘yan fashi ko barayi to dukkan shi baya halatta. Yanzu a ƙarƙashin wannan akwai ƙa'idoji da yawa na zamantakewa. Zai iya yiwuwa a ce bai halatta ka ba da gidanka haya ga wani nau'i na mutane ba. Mutanen gida musulmi ne amma suna da wani aiki zai zama da matsala. Na ce bai halatta ba. Kila in ka bayar ko za su ta kaɗe kaɗe za su shagaltar da makota. Ko za su yi kaza ko za su yi kaza ko za su yi kaza. Ko kuma ce bai halatta ka siyo wani abu ka shigo da shi garin ku ba na kayan amfani. In za ka yi amfani da abin sai dai ka bar shi a wani wuri. Sau da in ka siyo shi zai iya zaburarwa ko ya zuga yara ko matasa su ta banna ta ce bai halatta ba amma kuma ya halatta kai kai amfani da shi wannan ba ana maganar kayan ma da ya halatta kai amfani da shi ne ta ce to yanzu idan ka siyo iphone iphone 16 ka zo da ita gari matasa suka gani za ka zaburar da su ga sata sai sun haɗa kuɗinta ta ce baya halatta ka zo da iphone garin idan ka zo da sai ka bata akwati sai ka ciro mai maballai ka rika dubawa bukata dai ta biya in za ka yi burodin ka koma ɗaki ka kunna ka yi lima uku dukanka to shi kenan sai ka yi amma ka rika fito da ita kowa ya wancan wayar ba a ita ce iphone nawa take dubu dari takwas aiko lallai masarar mutane a bayan gari ta gani to kaga in dai aka fahimci akwai haka akwai zakan haka to baya halatta baya halatta ya ce kada kada ka bayyanar ko kada ka kada ka tsaya ko ko ko ka bayar da haya gida mota keke da sauran ko riga ma ko maballi ko ko ko ko ita waya duk sai a ce in je zai jawo wani abu na barna to an hana an cire shi daga cikin halaccin da aka bayar na wa'adun lagun bai'a da ijara da sauransu kuma to yanzu in kana ciyar da makami wani kafiri zai musu musu ba ba za a ciyar musu ba ka'ida ce to ba za a ciyar musu ba ko wani mabandaci ya zo sai ka ce ba za a ciyar musu ba kawai yanzu kana zaune sai wani mutum ya zo ga kwalin taba a hannu ba ma kwalin taba amma dai da idan da cikin ya nuna yana shan taba sai ba ma wannan alamar amma dai gaggani shi ba na gaske ba ne ba kamun kai sai ce ban a dana sai ka ce ba ta in ka siyar mai za ka shiga wuta kana cikin matsala dan na daidai ba sai zai sai ya girki ba sai da kallon shi sai ma da mata in ma yana da ita karbar ta kawai yake yi sannan zai wuya ya ce a tane kai ma uban ke taimake shi me zai da ita ta ba da ita duk wanda ya zo kafa yanzu zai ce a tane ya ta ta ba haramun zai da in ka siyar maki wala ta'awadu ala dhikri wal ulum kai kullum uwan ke huda ayan nan lallahi ina ana miki hisabi ana maka ana ba shi zunubi ana ba ka ana kada shi ana kada ka ita ce miki kawai ba a tanar kan ta ba in kana da karfin gwiwar za ka iya faɗi in ba za ka iya faɗi ba sai ka ce ba ta ba ta shi da makasar na gaban ko wanda suke jere ko kana siyar da magani wani zai ce a ba shi maganin tari na yara irin su magidanci ne yara na ya tafiyar mai yau ne ce ni ma ba ni irin naki ta zai irin shi gawur kawai ta ce masa ba shi kana siyar mashi ka saba wa Allah da manzon shi sallallahu alaihi wa sallam ka saba wa Allah da manzon ko kawai ana abin da idan ce a ba shi mineral ta kwalba kuma fati ake yi kaga za a fasa su ko nake ne kace ba ta kawai ba ta in ya matsa da bayani da sai annabi ya ce kar a tsayar maka in kana da imanin da zaka iya faɗi ko kana da kwarin gwiwar da zaka iya faɗi kaga kenan wannan yana nuni da cewa maganar da annabi ya faɗa da sallar na wata mun karanto da farko da yake mafi yawancin kasuwa fajirai ne in ka ɗauki wannan ka'idar ita kaɗai ta ishe ka da tabbatar maka to da kashi casa'in da tara da ɗigo tara da ‘yan kasuwa ko shekan ya lura su siyar mai ko shekan ya lura su siyar mai bayan kuma sai an lissafa sai an lissafa wani zai yi zuwa ce a ba ni busasshen tumatir da siyar mai wani zai ce ga ta ce ba za a siyar mishi ba wata mata ce a ba ta busasshen tumatir sai ka siyar mata ni a za ta yi wani ce a ba ta sai ka bar a kudin mijin tarka ta fi so ta biya ga mu tashin tumatir da kai ma ajiya sai ka ce mata babu ya za ka ce kenan za ka yi kasuwanci ko kwakwalwarka da zuciyarka dole su zama yar sai ka karanta wani abu na psychology psychology kai har criminology ma ko yadda za ka rika gane mutanen banza ai ka ga kwanda sun kware da kun haɗa ido zai gane wannan yaɗe to har shi duk da karanta da ya zo mace mace babu me yasa annabi ya hana sai ba ci da ke ba kaza za ka yi sai a shanar gona za ka kai kaban na sa mutane su san su da sana'a gona abin na shiga wani yanzu kana sayar da buhuna nan ko sai zai ce ban fatar ku karfe tara na dare ne da fatar ku sai ka gare yamma za ka ne ce ba za ka girma ba ka ce da safi mu da ba haɗa ne halin da safi karfe tara wa alaikum salam Eh. Eh. Ya fi ta ba shi gudunmawa ba, sai an ga alamun yunwa sai sai ne abinci ya shi ma ya ta a nan, wannan a iya mace haka don kada ya nakasa, amma bai halitta ba shi gudunmawa ba. Akwai aiki ba, a tujjaru, hukul tujjaru, illa man man ittaka wa barra wa sadaqa haka ne ya faɗa zai wa alaikum assalam eh abu za a tura mashi ba aka fahimci cikin kariya ta yin tura da mugu sai za a yi cikin kuɗi ko bankin kwa ai ne biyar ba kowa ma uzuri za ka yi sa ka daddanna ka daddanna ka sa jirgin ruwan kai waye ba ne to bankin ku da kan matsala ke nan kar a tura mai to da an taimake shi ai ba ƙarya ba ce ba network ɗin kuɗin network ɗin tura kuɗin tare ai tauriya ce akwai abin da suke ce ma tauriya akwai abin da suke ce ma hila ibn al-qayyim cin alƙi zakatul nafan babi guda ya kulla kai akwai malamin da ya rubuta kan hiyal akwai hila mai kyau akwai hila mara kyau hila mai kyau da hila mara kyau da ka duk wanda ka fahimci kayan da kake sayarwa idan ka sayar maki saban Allah zai yi da su ba za ka sayar musu ba yanzu kana sayar da yaji sai mutum ya zo bai wuce yaji uku ya ishe shi sai kai ka yanka mashi ruɗi ko bai aure ba me zai yi ba zarce zai yi ake ba ma sayar da ruɗi kar ka sayar mashi sai dai idan yana da aure kuma gila yana da ƙarfi wannan kana da madogara ko turke ka kai a lahira akalla dai kana da abin ka faɗa mala'iku in sun yarda in sun yarda kayan da za ka yi ba zo kayan mun kai zara kai zara aiki sai kai psychology da criminology wannan kana kuma waɗanda ma ka riga ka ka san su yadda wannan maganar da a same ta cikin ilamul muwaffi'in a rabbil alamin kamar da shi ibn qayyim ya kawo ta wannan bakadamin littafi na shi to sai ai abu na nau'in kasuwanci na gudu da aka haramta yana da alaka da wannan bai'ul asiri sayar da tatsatsen lemu ko tatsatsen ruwa ko sinadari al'asir suna fassara shi da juice matattar lemu inabi a barba da sauransu ko kuma ka ɗauke shi kawai fahaɗi sinadari to sayar da wani sinadari min man yadda hiduhu kamra ga wanda zai rike shi iya shi ma haramun ne Tana sayar da dawa wanda ya zo ya saya ka ɗauki ɗan wake zai sai ka sayar mishi wannan fa dambu za a yi wannan fito za a yi mai sai ga wani ya zo yana ma wani kurkutu karka siyar mai kurkutu zai kuma anan malamai suka ce ba wai sai kana da tabbas kurkutu zai yi ba ko zato kake da shi daga nan hukunci ya ci ba ballantana wanda ya faɗa ila wata zo da kwangirin ta kawai ya ce kawai wannan dawa tana da kyan burkutu ta tona yi ta tona ko ta fito ta nan wajen ko tana warin burki to na ba ita ce hukunci za ta ba in ta ce a gwada masu tiya biyar in kana so ka taimake ta sai ka ce can shagon ana sai da garin kan maki in dai dan wani na ta mu ta ce ko sai ta ce maka a wannan sai ta yi wuce a ba ko ba ma siyar da wannan sai a daliya ma kake yi ko za ka yi mata wata gaskiya ba ni kuma a garin ku cikin dangi kalmatin shahada ta kewaye ta ita wata annabi ne ya hana mai gidan mu gaba daya sai ma da mai gidan ki da kike tawaye a kuma mun ne ke kike tawaye sai ya sanar sallama ya hana mu giya da ki to duk wanda zai sayi kayan ka kafa ki giya zai yi da kaya to haramun ne ka siyar mishi ko da kemikal ne ko kemikal ne kar ka siyar mishi misali yanzu kana sayar da magani a kemis ko ta hunci ko kana sayar da kayan koli ya zo ya ce a bashi tanar gani ko algarura ko wane ne sai ka fahimci burbutu ce suka yi kwantai ko za ta yi kwantai idan aka wurga mata wannan sinadarin za ta koma kunu da sami sai amfana da ita yi kisiyar mashi gara ka kisiyar mashi a yi asarar ta. Wa alaikum assalam. Eh, a ba za ka ɗauko shi ba a yana cikin ma mutane zo da aka dune ba ko aw hamilu wa hamila shi ba za a ɗauke shi ba a wannan ma har da gayu ma a yin ɗaukar shi zai maka amanta ya gaska da aka Allah ya abin saboda ka ga ya taho ka rufe kofarta sai an gane iya zai ja yan nan tafa ma suna dauka a kai shi kasuwa a yi zai ka gane haka ne har sai taura ka dauke shi sosai ba ko shi zai ji ba za ka yi ba za ka kai ba ba kun hada a cikin ce a kai shi gida a wannan ka je kai ya biya ka amma yanzu mutum za ka kai ya ce Allah uku ne ta kadu samawa ya tafassar na min وتنشق الأرض وتخر الجبال دعوة الرحمن mata ce mai wala ta'awun ma da ibni wala usuwan wannan dalilin قال الإمام ابن ال- ابن مفلح إمام ابن المفلح ابن مفلح يجي كان كتنا شمس الدين يا رسول كتن سكي القرن لكفر هجرة الشكرة تريد بقوي لستين دهو يا فتاة كي رحمه الله تعالى ولا يصف بيع العشير لمن يتخذه خمرا wannan tashin da ya kulla kamar da ba haka yake ba da yayi ya ce bai'ul asiri mimman yattakhidhu khamra sayar da sinadarai ko matsatsan ruwan ƴaƴan itatuwa mimman yattakhidhu daga wanda zai rike shi ya an ce sayarwa daga hausa fa sayarwa da cewa ya ce man kamar yadda shi ibn al-muflis ya faɗa nan baya halatta mutum ya sayar da matsatsan ruwan ƴaƴan itatuwa liman yattakhidhu khamra ga wanda zai rike su a matsayin giya baya halitta da firmai kas'an wanda ce magana ɗaya Ubangiji ta ala saboda faɗa Allah madaukakin sarki wa ta awon wani da ikin wani ruwan kuma kada ku tsike mai ya ga aikin sako da ke da iyaka wa hada ma'unatun alal ismi wannan taimakekeniya ce ko taimako ne ga aikin sako sai kunu muharrama sai ya zama haramu wala ya sibbu baya inganta ya sa na faɗo yake adamu shi hati hadan nau'i min al-buyuti rashin ingancin wannan nau'i na ciniki huwa mazhabun hanabila shine mazhabar yan yan hanabila amr ibn hanbal qala fil insaf ya faɗa a cikin al-insaf wa adamu shi hati bai al-asir liman yattakhiduhu samra menene ma al-mufradat خمرا من منين يروج من المفردات بايع على الدم كتا كتا انا كنت جيتو اول ناس عربتا يكي ولأنه أقد على عين يقصد بها المعصية domin kulli ne ga wasu kaya ayyanannu sanannu tabbatattu amma kuma yuqsadu biha al-ma'siyatu da ake nufin safan Allah da su ashbaha ijaratan amati bisina ya yi kama da ba da hayan yanga don aizina da ita mai gidan ta ya karɓe kudin wata dabi'a ce ta mutanen jahiliya hauli da zina'i ko ya ba da hayan kuyangar shi ta je ta rera masu waka a jiki ko ta zama gadiya wal mazhabu idza ulima abin da yake a mazhaba matukar an san da haka abin da yake na mazhabar hanabila matukar ana da tabbas haka abin yake ai ta hakkaka ya tabbata wannan aikin sabon da yi wakila wasu malamai suka ce ausanna kai ko da kuyi wannan kuma kuma da suke mazhabar jumhur shi ma kaga da yake fara a farko ko zato kake yi in ka sayar maki da kayan nan aikin sabo zai yi ba za ka ba za ka sayar maki ba kuma wannan abun ko ba ɗan kasuwan da ya kubuta ba ɗan kasuwan da ya kubuta kana ce ka shayi da soyayyen domin ka da kwai kawai ke wani ya zo kawai su fata yau kar ka sayar maki ya kwana da yamma ka rage shagon kawai da kai dama dare yayi kar ka sayar maki in ya ƙoshi wata sata zai fita harkar biyar mai ito mai gida ko bure da ai ai ko bure da mana ko bure da azare muke ko bure da ba zai samu ba kuma kai ma rina asirin ka in ya koshi kana can kana bacci cikin dare zai fasa shagon ka ya kwace da go bure da yake ce yanki a ga kowane ɗan kasuwa ya shiga yasa sai an karanta shi kasuwancin an nazarta ɗabi'a da psychology na mutane. Ai, auzanna da tsara shehu tafiyyuki, wanda ma imam tafiyyuki shi ibn Muflis abin da ya zaba kenan kuma ya fita ta. Kanan da to wannan maganar ce za ka same ta cikin al-Muflis fi sharhi al-Muflis a mujalladi na uku arba'in da biyu. Nau'i na biyar bai'ul abdi muslimi da kafirin. sayar da bawa musulmi ga kafiri ɗauki ɗa aka ɗauki bawa musulmi ka sayar da shi da kafiri irin yanayin da su salmanul farisi suka tsinci kansu baya halatta قال الله تعالى أن له تنسية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا Allah bai da sai ke taɓa sanya wata wilaya ko wani iko da kafirai a kan muminai ba. Allah bai taɓa da wannan damar ba. Suna ka in ka ɗauki bawa musulmi ka sayarwa kafiri sai hana shi zuwa sallar juma'a sai hana shi azumi sai hana shi zuwa makaranta koyon addini sai hana shi tabbata addinin daga baya halatta. mutum na siyar da bayi kenan ba zai siyar ma kafirai ba matukar ta tabbata su din ne yake wannan aya na cikin suratul nisa aya ɗari da arba'in da ɗaya قال الإمام البخاري الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يمس رحمة يا فداتي في ياسين ده تسل التاتي يقول قال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله يسدد سوياتي الإسلام يعلو wala yi yuhula musulunci shi ke ɗaukaka ba ɗaukaka kan shi wannan maganar ta shahara a bakin Abdullahi dan Abbas kuma daga baya ma ta shahara a bakunan malamai da yawa har Imam Malik ya faɗi ta lokacin da khalifa ko wani gwamna a Madina a lokacin ya yi ƙoƙarin shi Imam Malik ya rika bin shi gida yana karanta shi in ka gama ma ya tuba yi karatu ni ma ka zo kai ma tafi a faɗa mai girma sarki al'islamu ya aru wani ilmu ya aru wani ilmu a dai da zuwa makaranta ba wanda za mu gida ne ke to kuma mazanciyar shi daga nan sai ya rika zuwa majalisa amma ya zo sai ya jingina da bango ya miƙe kafa don ba da yin sayar gidan da ya ba ka ake zama ba kawai duk sai magana kenan ba haka yi sai kuma gaskiya ne idan yana tambata gaba in zai zai tambata gaba mai tambata zai take da ita gaba ta ga masu kokari da ƙarfin hali da sun sha wuya irin su aliman malikin ya sha wuya akan matsalar talakul muglafi ya sha wahala amma ka ci da sa mutum ya saki matar matar ya sakin yayi su nan azzaliman ne suka ce a ce sakin yayi saboda kawai kana da mata zai wani mai mulki ya ganta ta burge sai ya kira ka sai sai a sa ka ɗai ko ka sace ta ko su zane ka ga nan da dogarai in ka ji bulala ne ka ce ka sace shi kuma malik da an gaji mata sai ya shelar ta ba ta sako ba dukan shi kuma sai lahira shi ne aka ce a matsa wa malik ya ba da fatawar ta saku to da yana cewa ta saku ke ya mutu ne ce wallahi ba zai ba da suka kama shi ke ne dukan siya ita siya ta su duke mata ba zai bayar ba an ce sai da ya yi kwanaki yana kadar ba dama yake kabu annan da ya daguwa akwai hisabobi a Najeriya da na farkon duniya na ƙarshe to wanda rika yi suka duka kowa mu da ji duka zai ta ya fi a zanjan da ce jahiliyar zuwa ke da sai yake cewa musulunci shi ke sama ba a yin sama da shi idan ka sai da bawa musulmi da kafiri to yanzu ai musuluncin ka yi kasa da shi kenan ya dawo karkashin wannan kafiri sai ta suke cewa ka'ida ce duk wani aiki da za ta yi na kaskanci a karkashin kafiri baya halatta kada ka yi aikin ofis ba ofis shi ke wani zai iya tafiya kai maka wurin wannan da sauki amma ka dole karkashin shi to ka nema wata harkar kuma wasu Allah min fadli kana da ka nemi Allah daga falalar ka nemi falala daga wajen Allah kuma zai baka kwarin gwiwa da himma shi muke rakawa sai muga kamar hanya ɗaya ce kawai za iya rayuwa da ita ba hanyoyin da Allah ya ajiye ba kowane mutum da zai iya rayuwa da su suna nan da yawa yanzu nake cewa muna karatu da mata nake cewa na zo yaro ya kama hanyar arziki a katsina amma kamar sun dake da shi wani fasilas material a biology bsc biology na ganin labarin ya gama digiri 2023 na takwas suna ya gama a baya na ba ko kallo bai ishe su ba yana sai da fi wata a bakin hanya jarin ma ba yawa yan robobi ne yan daidai ne haka ina ta ja fi wata ko fi wata ina ka yaɗa shi a social media a cewa gwamnan ya kira shi ya ba shi aiki nake cewa ka rigi da ya kama hanyar arziki sun hada yanzu ya koma salari buwar category in the world a salari ne nan ke mafi bakin talauci a duniya masu karɓar salari su ne mafi tsananin talauci wannan buwar tun fa shekara sama da arba'in yanzu wannan ma tafinan ma ya kamata a danyi a dandan a dan gyara inda abin da ya ji kware cikin mato a nemo na gana ta yada wani abin nan wani calculation ne da wasu masana suka fitar mawadatan duniya rijalul a'mal suke da wajen 74% nan ce rijalul a'mal masu kamfanoni da waye in ka je can karshe da ga ma'aikatan gwamnati ko ma'aikatan kamfani masu jiran tsanani zero percent ba da kuɗi duk duniyar nan a ma'aikatan gwamnati sai dai ya haɗa da wani abu ko ya haɗa da ɗaya amma da tsuran tsanani abin da kamar wuya wala na da zero percent eh بس هو ده كتير ما بلاقي كده انت هتتعب yasa ka zaure yake cewa kamata ya yi su da suka rike mutane tun daga 1990 har yau duk an kama su a daure ya ce hatta shi duk wanda ka san ya rike wani mutane na demokaratiya daga 1998 ya cuci ka san yake hadda ni dukkan mu mutunta ne ko mun ci amanar yan Najeriya. To shi yanzu ya faɗa sun jawo shi amma za a shelar ta a lafiya Da za a nan duniya gaskiya da an rage dogon misali. Da ka kullum musulunci a sama yake kar ka tsantsantar da kanka a hannun wani kafiri. Ka san kafiri Allah dai sai san kafirai ka duba ne siffanta su da yarkubu da fi mu'minin illa wala dimma. wala kafiri ba wanci da zumuncin da ke tsakanin sannan ba ruwan da alkawari da yarjejeniya kuma in ya ga ka dan fi karfin shi to wani zai iya ya daga maka kafa tara ka yi ne ya yage ka da ka farka kaskantar da kanka da sunanka na addini da cikin wani kafiri da neman abin duniya Allah ka shi ya san bashi kai ka fi shiga ta a wurin wanda ya bashi to dan me zaka rika rada-rade bayan kai kake da sos din ita bincina mace aka yi kawai sanne ka zo ka nema daga falalar Allah ka ga me za ka yi ya za a yi me za ka aikata shi da abin da Allah yake so ka yi aiki bai imadu ta sayar Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minin ko wanda zina jahadu fina da nahdiyannahum subulana in dai aka yi tsayuwar daka aka yi aiki shi Allah bai taɓa bayarwa da yayi amma ba dole bane ka yi ya baka amma ba ka ita ya baka ba sai ka yi da duke nan ba za ka gane zai baka ko ba zai baka ba sai ka tsaya ka yi sai ka jiki kan karfi da sai ga abubuwa su yi ya ce kada da imamu ibn mufli ibn mufli wanda muka ci harshe ya shekara ɗari bakwai da sittin da uku yake cewa ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر بايع نسى سير دباوى مسلمي لكافر نسى عليه يا نستنكر تحكى لأنه ممنوع wannan abin hanawa ne haramtacce ne ministi damar su milki yi a ne da dawamar da mallakar ta a gare da an nafi ne tsabara a cikin haka akwai kaskanci da kaskantarwa famana abu ti da'u sai ya hana farar da abu mana kar ma a sayar ballantana har musulmin ya kaskanta kan nikayi kamar aure baya halatta musulma ta aure kafiri dan mijin ne ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ga waccan ka'ida an fada da ka baya halitta musulma mace ta auri kafiri amma shi musulmi zai auro kafira tare da malamu ne suna ta maka ruhi ba ka da wannan bukatar yanzu yan matan mu musulmi guda nawa ne ita dai ta auro kafira wanda ba isa ba sai kai ta kulla maka da jita yake ta wani sirkafi ko kuma bautarwa kuma baya halatta kar a fara ba kafiri auren musulma kar a fara sayarwa da kafiri musulmi ko musulma wa an gane da haka yi umaru ribaini in adada an sayar mashi ko adada an bashi abin nan kyautar mashi to ko mera ribaini sai a tilasta mashi ya sayar ita wannan ba na ta musulmi sayar mana kan dole auki ta bi ko kuma ya biya mace fansa har ya kama samun yanci mana ya kama hanya da zai samu yancin kai to sai na shida wanda shi ne na karshe a babin yake cewa bai ku sha'arin mar'atin ukura sayar da mace ta sayar da gashin kanta ga wata baya halatta wannan mun san ne ta duk wata gaba a cikin ka baka baya halitta ka sai ita to mata za ta yi gashin ta yi mata yawa sai ta aske shi ko ta rage shi baya halitta mata ke karkamo sai ta rage sai ta siya wa wata ita kuma ta yi mata attachment shi ta yi mata wasu duk kenan sai a tara mata shi in kai magana ka gana ce ta yi gashin mace ne gashin mutum ne ba na roba ba ne ba na artificial ba ne yadda ya haru bai yi sharin mar'ati da ukura ya haramta sayar da gashin mace ga wata mace ta zayyana bihi ra'ata a ko ta zayyana bihi ra'ata a da za ta yi ado ga kanta da shi kaga adan na da kyau amma asalin inda aka samu gashin shi ya haramta bi hurmatin tilatir rijalil ajani da alai saboda haramcin lekawar maza a janabiyai da gashin mace baya halatta namiji ya ga gashin mace ba a janabiya baya halatta yasa namiji ba zai bude shagon kitso yana wa mata ba haramun ne ita ma mace in za ta je kitso ta je gun mata yar uwarta kuma musulma ta je ta fara gashin ta da kakara tana mata yi kaga wannan zai bayar da damar a samar da kana'o'i da yawa wata mace ta buɗe shagon yin gyaran gashi na mata a gida za ta iya buɗewa a kawata shi ta kasashen da suka ci gaba abubuwa da yawa na mata duk kokoya masa ake har abu kuma hanyoyi ne da shi da haɓaka tattalin arziki ke akwai wanki na gargajiya akwai wanki na na baturi wane nake so ko ne ga farashi shi sa farashi mai kyau matsakaici mai sauki kuma wanda ba a faɗi ba mace ta tashi sai ta fita amma sai ta kwaye ta ba kafirai ta saba wa Allah da manzo wannan adam ya zama ba ado ba yawan yace wala anna fi zalika khida'un wa bi kuma a cikin haka ma akwai yaudara da magudi wasu ne ta kwaye zakin kanta da ko kuma wala anna fi zalika khida'un wa bi mace ta sayar da gashinta ga wata mace ta hada akwai yaudara kawai dan gashin ta kubul kubul ta je ta siyo gashin wata ko ta siyo na roba sai ta jona sai ne take ga kan duk gashin ta ne har ga baya ta ga idan wani ya aure ta to akwai ranar kin gillaci ta yi yaudara kamar ja'an nafsu billahi fi dalika nafsi karara ya zo da tsine wa wadda ta sada gashi wadda ta yi attachment wannan matar tsinanniya ce ja'a inda al-bukhari hadisi ya tabbata a wajen الإمام البخاري يرسل الشريف إلى مسلم بشدة عن أسماء بنت أبي بكر لدى سيدة أسماء جر أبو بكر سيدة أسماء ير سيدة عائشة تعالى سيدة الشكرة سبعين دا رضي الله عنها قالت ألا تدري بتاج سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم wata mata ta tambayi annabi kira da hadisin Allah su tabbata gare shi fa qalat sai ta ce mai lokacin tambayar ya rasulullah ya manzon Allah inna ibnati asabat al isbat kyanda ta samu kyata kyanda ko irin ƴan ranin nan cuta mai tafiyar da gashi sammaraka sha'aruha sai gashin kyakkyawa ya yamuke ga gashi irin na larabawa duk sai ya yi yamuke wani wurin ya zire ai ta mazzaka sai ya yi yamuke wa inni zawwajtuha kuma gashi ina harama aurar da yar ta je gidan miji ba gashi mai kyau ai za ta sha dariyar yan adawa ya rasulullah ya ne ne na son aure ne ta je gidan miji sai afa asiru ki sun iya mata wannan attachment din in je in nemo gashi na wasu ɗan uwa in zo a jojjona a haɗa da nata gashin ke miƙe sun da mai yake mata la ba za ta gano girman haɗarin ba sai faɗa mata girman haɗarin don ta gane ladin yake nufi fakali ke ce la'anar bawul wasilata Allah ya tsinewa mai sana'ar ko mai sadar da gari makin tsiya ne a tashinan an tsine mata wal mausula ko wal mutausila da wadda ta nemi almata a tashinan din ko da ita ta nemo gashin ta kawo kada aikata wannan kuma na ci wannan misal din ko sadar da gashin ina ci abin da za su alma ibnu kathir aka nan ko to sauran malaman tafsiri karkashin ayar da ke cikin suratul nisa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubtikunna adana al-an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah kamar shedan yake sai na sa sun canza halittar Allah attachment ɗaya da gaske ne zane da kyau shawa ɗaya da gaske ne wushirya ɗaya da gaske ne keke da aski gyada ɗaya da gaske ne ya ga suke lallai ya ji yake sai ya sa su canza halittar Allah wa mai yadda hili shaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mayyiza yan wutan ko ba wanda zai yi ya san ya isa ya hana su shiga daga ba a wannan sadar da gashin daga zai idan mace ta rage gashin kanta ko ya fili zubarwa za ta yi ko ta haka rami ta rufe ko kuma ta kona duk tana gudun wani abu zai wani zai iya ɗauka ma ko kuma zai zama mutane kasanta ko da ka ba a yi dan zare da ake daura gashin yara shi wannan malamai sun yi sauki kamar da ya gona ba ya faɗa saboda ba na sa bane na dindindin kuma bai kama da gashin ba sannan akwai hikimar ta ake sawa wani da haka ake dan kakkama gashin yaran ana renan shi daga nan har ya daga sai kuma a yale su sai a abin nan a basu da nasu na asali yana sai mu bashi a nan sai mu tashi babu da ya fasalin da zai magana kan irkutarin kila وعليكم السلام ورحمة الله نعم ايه ايه ايه ايه Eh, ta kusa gari ya yi ta kusa gari wannan ma wayo gari ta kwarai eh da yadda muka yi eh wannan bai kulle sani ba a yayi aure yayi ko da jar akuyar ai jar akuyar kawai sai ta kai tamanin yar shekara biyu ta yi ba ta yi ta yi wa shi ba a wannan tana da hikima da haka ke yi masu cikin hikima shi yana da ya ci mutu ita kuma ta amfana ya yi ta haka ba matsala to نعم
amma ga yadda muke da shi Thank you.
amma an ɗaura ko eh ai shi ne wanda yake tamanin ma an duk tannin lissafi ne ya tamanin sun ba ka tafiye rubo dinar ba saba'in din ba ka tafiye rubo dinar ba wajen dari da wajen hamsin ko ya yi abin nan amma wannan lissafin duka lissafi ne na dinar don haka dawo lissafi da dirham wanda guda biyun kuma annabi ya ba mu gaba daya kawai duniya ce ta aje dirham ba ta lissafi da shi ta haka ya yi warwas a kasuwa dubu ashirin da biyar kake maka sadaki ne amma lissafin dirham kana komawa dinar sai ka fita da gida sai sa zakka da dirham yanzu duk wanda yake da jarin da ya kai irin ɗari bakwai ɗari takwas sai ya yi zakka kuma shi ya kamata malamai su dawo amma su koma lissafin dinar to akalla sai mutum na ganin miliyan ashirin zai iya zakka kwata-kwata ya kai ta bin layin kasuwa ba wanda riya. Suna ta yin haka da don ta lissafin abin da ta bai hamsin din yayi, auren yayi. Kuma kina aka ce wancan ya ci ko to abin zai iya wacewa ko kuma an matsa din ta ce to sai dai su yi bashi zai ci ko mata kaza bashi. In aka ɗaura wurin ta ce ta yafe mashi na ta ne ta ce ta yafe. Wanda ma aka ba ta ta ce ta mayar mashi ta ce a siyo masara shi ma biyu ya yi. Suna ta da aka ɗaura a hakan ya yi ba matsala. Allah ya sa mu dace Allah ya kiyaye albarka ta kiyaye mu Allah mu an duka shirin la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka la hawla wa la quwwata illa billah